نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nefa ningi a yau laraba tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau laraba a kuma daidai wannan lokaci na tsakanin sallar maghriba da isha'i a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'aqidatul wasitiyya littafin babban malami shekul islam ibn taymiyyat al-harrani muna roƙon ubangiji ta'ala wannan karatu da muke Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana ya sa mana a mizaninmu na kyawawan ayyuka. Kakaninmu, iyayenmu, malamanmu, yayu, abokanai da duk wanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala ya musu rahama. Allah maɗaukakin sarki ya kai haske makwancinsu. Ubangiji ta'ala ararren da ya bar mana mu kuma Allah ya ba mu ikon sarrafa ararren da ya ba mu wajen aikata ayyuka na alkhairi marasa lafiyanmu na gida da na asibiti ubangiji ta'ala ya ba su lafiya Allah ya sa jinyarsu ta zamo kaffara ce gare su mu kuma ubangiji ta'ala da ya ba mu lafiya Allah ya ba mu ikon aiki da lafiyar da ya ba mu wajen aikata ayyuka na alkhairi a yau da taimakon Allah maɗaukakin sarki zai zama shine darasinmu na uku a wannan littafin haka ne ko kuma insha Allahu ta'ala a shafi nawa shafi na biyar a wannan fa shafi na hudu za mu tashi ne a wannan dai malam bai masa wannan fasali fasalin bararrabewar a wannan kuma yace al-faslu athani al-faslu athani fasali na nawa na biyu zai magana kan al-iman bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi yin imani da abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa ina ga duwa wannan babu wannan headline din sai dai ya fara ne da cewar wa qadi dakhala fi hadhihi aljumla haka ne inda mai aiki da tajwidi mu ce me wa qadi dinna wa qad dakhala wani hukunci ne idghamul mutamathilaini sagir ko mithlaini ko idgamul mithlain ko idgamul mutamathilain wa qad dakhala fi hadhihi aljumla kuma ya shiga cikin wannan jumlar kuma ya shiga cikin wannan jumlar wa qad dakhala fi hadhihi aljumla kuma ya shiga cikin wannan jumlar menene ya shiga cikin wannan jumlar ma wasafa Allahu bihi nafsahu abinda Allah ya siffanta kansa da shi ma wasafa Allahu bihi nafsahu abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas wacce qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe ba allati ta'dilu thuluthal qur'an wadda take daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani allati ta'dilu thulutha alqur'an wadda take daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani haifu yaqul yayin da Ubangiji ta'ala yake cewa, Ƙul huwa Allahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas aya ta ɗaya zuwa ta uku. Allah ya sa muna tare. Mala ya ce, Ƙul huwa Allahu ahad, da Ubangiji ta'ala ya ce, Ka ce, huwallahu ahad shi ne Allah shi kaɗai, Allahu as-samad, Allah abin nufi da bukatu, as-samadu abin nufi da bukatu, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba kuma ba haife shi ba, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, kuma babu wani bai da wani tsara tare da shi walam ya kullahu kufuwan ba shi da wani tsara tamka a cewa da tsaran Allah ne tamkar Allah yake babu wani guda ɗaya da yake haka muna tare malam yace wannan gaba da malam yace wa qad dakhala fi hadhihi aljumla zuwa ƙarshe din nan ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surati al-ikhlas wannan faɗin da malam yayi yana iya ɗaukan cewar yana nufin a baya ai ya kawo mana inda yace wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bayna an-nafi wal ithbati akwai wannan jumlar a baya na'am ana ta haddace littafin dama eh haddace tana aiki akwai ta a baya? Mala ya ce, To, wannan gurin da ya ce wa ƙaddakhala ko ƙaddakhala fi hazihil jumla, to yana ɗaukan wannan gurin da ake faɗa ya shiga cikin wannan jumlar. Wa ƙaddakhala fi hazihil jumla, shi ne ce, Ya tamilu annahu yuridu biha ƙaulahu, yana iya ɗaukar yana nufin faɗinsa a baya da ya ce, Wa huwa ƙadi jama'a fi ma wasafa. وسمى به نفسه بين النفي والإثبات ya ce Allah maɗaukakin sarki ya haɗa cikin abin da ya siffanta kuma ya ambaci kansa tsakanin korewa da kuma tabbatarwa ya ce to wannan jumlar ma ta shiga cikin wannan gurin Allah ya samu na tare ko kuma malam ya ce bayan wannan gurin akwai wurin da ya ce mana wa yahtamilu an yurida ma sabaqa min anna ahla sunnati wal jama'ati yasifuna Allah ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu a baya mana wannan bayanin cewar aqidar ahlus sunnati wal jama'a suna siffanta Allah maɗaukakin sarki da abin da ya siffanta kansa da shi suna imani da wannan ya kawo mana baya ko suna imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi haka kuma bima wasafa bihi rasuluhu ko wa ma wasafahu bihi rasuluhu da kuma abin da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi yace to yana iya daukan kuma wannan jumlar ta shiga wannan gurin kowanne daga cikin waɗannan wurare biyu don Allah muna tare sai ce a cikin ina fi suratul ikhlas fi sura al-ikhlas a cikin suratul ikhlas yace wannan sura ta suratul ikhlas ina ga sunan da ake gaya mata kenan suratul ikhlas suratul ikhlas yace ana kiranta da suratul ikhlas ne bi ma'ana saboda tana tsarkake Allah maɗaukakin sarki, Sura ce da ta ƙunshi tauhidin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya sa muna tare. Ba wasu labarurruka take bayarwa ba daga cikin labarurruka irin waɗanda suka gabata kamar yadda Alƙur'ani ya ba da wasu labarurruka. Abin da ta ƙunsa menene? Tauhidi da kuma tsarkake Allah maɗaukakin sarki ce, Ƙul huwa Allahu ahadu. ya ce to wannan na daga cikin dalilin da ya sa aka ambace ta da suna suratul ikhlas Allah ya sa muna tare saboda ta kunshi tsarkake Allah madaukakin sarki malam ya ce a ƙarƙashin wannan wasu kuma suna ce ana ce mata suratul ikhlas ne li'annaha mukhlasa an ce mukhlasa saboda tana tsarkake ubangiji ta'ala ya ce a wani ƙaunin kuma mukhulasa a yi wa lamun ɗin mai fataha bi fatihin lamili an Allah ta'ala a khulasa hali nafsihi domin Allah maɗaukakin sarki da ya jero surorin alƙur'ani aka saka saƙonni mabambanta a ciki ita kuma suratul ikhlas sai Allah keɓance ta domin kansa shi kaɗai iya lamarin Allah maɗaukakin sarki ta ƙunsa babu labarin komai a ciki sai mai ikhlasin Allah maɗaukakin sarki ce don haka sai aka ambace ta da suna suratul ikhlas Allah ya sa muna tare ya ce allati ta'dilu thuluthal qur'an wadda take daidai da me daya bisa ukun alqur'ani mala yace an samu wannan ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbansa ayajazu ahadukum an yaqra'a thuluthal qur'an fi laylatin dayan ku yanzu zai gajiya wajen ya karanta daya bisa ukun alqur'ani a cikin dare daya bisa ukun me alqur'ani izu nawa ne qur'anin 80 da nawa ne 65 oke sittin dai in an raba shi uku ya zama nawa idan aka ce ka karanta ɗaya bisa uku tunaninka zai tafi ina ashirin haka ne ko dai ta farko ko kuma ta ina ta tsakiya ko kuma wace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka fashaqqa zalika alaihim sai hakan ya musu wahala suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna yutiqu dhalik ya rasulullah suka ce waye daga cikin mu kuma zai iya haka ya karanta ɗaya bisan uku izo 20 na alqur'ani fa qala sai yace Allahu alwahidu samadu thuluthal qur'an ko thuluthul qur'an mun gurin kuma yace qul huwallahu zuwa ƙarshe ita ce take daidai da ɗaya bisa ukun alƙur'ani Allah ya sa muna tare mun ji inda aka sa mata wannan suna na me tana daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani sai malamai suka ce ba kuma tana nufin ɗaya bisa ƙur'ani idan mutum ya karanta ƙulhuwallahu ladansa yana daidai da wanda ya karanta izu ashirin na ƙur'ani ba ne ba Allah ya sa muna tare ta ce ba haka ake nufi ba karka ji ko yanzu bar su kawai su yi ta karanta ya sauke qur'ani ni bari kawai a dare ɗaya zo karanta kul huwallahu su uku yayi me a'a na'am salatu waye waye fatin ban gane ba balle a ce wai salatin fati waye fatin ah ya ga wani abu ne fa da ban sani ba shi din wani abu ne okay yana daidai da qur'ani okay ɗaya bisa ukun qur'ani ban gane ba fa ajiye ta to tunda ni ma ban sani ba na'am muna tare yace wannan sura tana daidai da ɗaya bisa ukun ƙur'ani ne fil jaza'i ba fil ijza'i ba ba dama dan ka karanta ka ce ta isar maka manzon Allah ya ce mana duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alƙur'ani yana da lada nawa ita kuma suratul ikhlas adadin harufanta kenan yana daidai da adadin harufa zuwa 20 na'am Allah ya samu na tare Malam Uthamin yake ce wannan sura da aka ce tana daidai da Alƙur'ani sau uku ko ɗaya bisa ukun Alƙur'ani yace qala al-ulama wa wajhu kaunuha ta'dilu thuluth al-Qur'an anna mabahith al-Qur'ani khabarun 'anillah yake ce duk bincike da suka shafi Alƙur'ani labari ne game da Allah madaukakin sarki wa khabarun 'anil makhluqat da kuma labari ne game da halittu ga baki ɗaya sannan kuma wa ahkam da kuma hukunce-hukunce. Muna tare, kashi nawa kenan, ya ce fa hazihi salasa uku, khabarun anillahi labari game da Allah ɗin ya ce ƙaluwa suka ce, Inna surata ƙul huwallahu ahad ta tabammanuhu. Ita wannan sura ta ƙunshi labari game da wa Ubangijin Allah maɗaukakin sarki, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki. kaga abin da ya shafi hukunci ko menene bayani ko labari game da Allah ita wannan sura ta kunshe shi ai ƙarshen ikhlasi na cikin ta dan Allah muna tare dan haka sai ta dauki ɗaya bisa uku ɗaya bisa nawa yace khabarun 'anil makhluqati kal ikhbari 'anil umam as-sabiqa kamar labari game da al'ummun da suka gabata wal ikhbari 'anil hawadith al-hadira da kuma labari game da abubuwa da za su faru nan gaba ai duk qur'ani ya bamu labari haka ne wa anil wanda suke a lokacin alhadira sannan kuma wa anil hawadithil mustaqbala abubuwan da za su faru masu zuwa ina ga qur'ani duk ya bada wannan kaga shi ma wannan gefe guda to ita kuma ta dauki gefe guda a cikin uku yace wa ne ahkam misalin aqimu atu la tushriku aqimu salata ba hukunci ne na a tsaye da sallah ba atu zakata hukuncin bada me zakka da ire-iren su yace to wannan na daga cikin fuskar da aka ce suratul ikhlas ta'dilu thuluthal qur'an kamar da shi shaykhul islam yace mana ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratul ikhlas allati ta'dilu thuluthal qur'an wadda take daidai da sulusi na me na alkur'ani Allah ya samu na tare sannan kuma na daga cikin dalilan da wannan sura din ta sauka shine an samu wasu bangare na mushrikai kamar yadda Muhammad Ali Sabuni ya kawo a cikin safwatu tafasir nasa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce ka siffanta mana ko ka bayyana mana shi wannan ubangijin naka da kake ce a bar bautar komai a bauta wa Allah shi kadai yi mana bayanin ya siffansa take ka siffanta mana shi cin shi da zinare aka yi shi ne ko da gol mun kalli yanayi na tunani ko kamar da ranar muka yi magana da an ce Allah ya ce kaza game da siffarsa ko sunansa ko kaza to abin da yake kai ka kanka kai ahlus sunna shine ka sallama faɗaɗa tunani akan ya kaza ɗin ya kaza yake an samu kaifiya kenan ko wala yukayyifuna ahlus sunna babu tamthil babu ta'til babu babu dan haka naka me sallamawa idan ka kuskura ka dora wa kanka irin wannan tunanin to shikenan sai ka tafi tunanin da daga ƙarshe philosophers ko ashabul kalam suka tafi akai sai ka zo da ƙarshe kana ƙaryata samuwar Allah ɗin ma don Allah muna tare sai suna auna da hankalinsu don haka da suke ganin a ci duguma kan nan abar bauta musu sai shi kaɗai cin Allah nan shi da gwal yake ko da zinare suka zo don manzon Allah suna cewa ya siffanta musu shi Allah ya yake don Allah mun gane me nake ta hararuwa game da dalilin tunanin da ya kai su na'am misali ga katon tuzuru a gabana ban ware guda ɗaya ba tun da ba mutum ɗaya ba ne na hannuna mai kafaɗanto eh ya zo kullum taɗi kawai ya samu wata indo ne kaza kaza kaza kai indo na yi karo da wata kullum labarinta ta yiwu yau ya faɗa gobe ya faɗa ji ɗaya ka ji kai abin ya ishe ka kai da Allah ni inda nan ‘yar gwalce ne ko ‘yar zinare mun fahimci tambayar kuwa me ya kai ka ga masu wannan tambayar tsabar yadda yake ta nanata maka bayanan wa indo yadda take yadda take yadda take ka ji kai da Allah wannan indan ni da Allah yau ka kai ni in da ka je hira ni ka kai ni gurin ta inganta yar gwal ce ko yar zinare ce ya take wannan indan balarabiya ce ne ko baturiya na'am ta yi kuma wata borjiya ce ma kake ta gwada ta shi kuma ya ji abun ya fi karfin a ce ma yan nan ce wata balarabiya ce ko wata ba indiya ce ko wata haka dai wata baturiya saboda yawan faɗan kawai sai ya je homa wannan tambayar da Allah ni ka kai ni in je in ga indan nan dan Allah muna tare to da manzon Allah ya zo musu da ikhlasi a kadaita Allah a aje dubautar sulata da uzza a bar masu bautar rana su bari masu bautar komai su aje shi a kamawa Allah shi kadai shine suke ce masa sai suka zo wajen manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam suke ce masa sif lana rabbak sif lana rabbak ka siffanta mana wannan ubangijin naka da naka dauko abar komai abar bautawa komai da kowa sai shi kadai kai ka siffanta mana shi da gwal yake ko zinare ne shine fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu shi Allah fa da suke tambaya huwa ul ka faɗa musu ƙul ɗin na ya'a ne ƙulli sa'ilina, ka faɗa masu tambayan nan huwa shi Allahn Allahu shi ne Allah ahadun shi kaɗai da bayi da wani abokin tarayya. Allah ya sa muna tare, ka kalli siga ta kalmar ahad bai ce wahid ba, in aka ce wahid tana jira ce mami, isnan, salasa a tafi haka ne, to ahad kun an ce ahad to tilo ne da babu wani kirge da zai biyo bayansa shi kaɗan shi shi kaɗai ne Allah ya samu na tare don haka ko a yaudara ne eh a ce budurwarka ta iya larabci ta ce maka kai ɗaya ne da ta yabe ka sai ta yi amfani da kalmar wahid kai ɗin anta wahid take gaya maka kasanto akwai na biyu ko akwai na uku wata kila zuwa na goma ma akwai na unguwar da waccar unguwar da waccar unguwar na'am eh wahid amma ahad babu wani kuma da zai biyo bayan sa Allah ya sa muna tare ce kace qul kace huwallahu ahad shine Allah shi shi kadai shi shi kadai sannan sai mara da wannan karma Allahu din kuma har ila mai maimaita akai tauhidi kenan Allah nan da aka ce shi kadai as-samadu shine abin da ake nufi da bukatu wasu ka ce ma'anan as-samadu bi ma'ana al-kamil cikakke shine kadai wanda yake mai cikakke koda kaga wani an saka shi a gaba ana bauta masa halitta ce ko wata sassaka ce aka sassaka ake mata to ba cikakkiya bace ba dan bata cancanci wannan bautar ba Allah ya sa muna tare sai dai kawai rashin hankali rashin kaifin hankalin mai bautawa abin ne bai gano bai cika ba yake bauta masa dan Allah muna tare kuwa ha ya sassaka gunkin da shi fa ya dauki abin sassakawan ya samu itacen ya sassaka ya sassaka ya masa hoton kai ga hoton ga goshi ga hanci ga baki ga ido ga komai da komai kuma yazo yana bauta masa akwai cika a nan gurin na'am idan dai kwana yana magana zai ji shi ne in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ko sai kaga ya sashi kuma yana bauta masa kaga akwai karancin hankali ai wallahi na daga ciki nace kai musulunci duk inda musulmi yake ya kamata ya zama mai wa Allah godiya a baka hankali kadai an gama maka eh an gama maka komai yanzu masu shigo da aqidar kowa Allah ne koma Allah ne kowa ma Allah ne ai ka san an samu jarabawa ne a number 6 ai an samu jarabawa hankalin ne aka samu tawaya cutar kanjamau ta shiga ta da gargaza shi ya da a ce kowa Allah ne komai Allah ne kowa ɗaya ne kai ba ma ka ce Allah ba mu dai ka zo ka ce mana dumunan da muke tare duku mata ne yaya na'am yanzu ayuba mace indoma mace dai yiwu musa mace zainabu mace zai yiwu ka ce du mata ne don Allah idan na zo na ce kuna mamaki ne wallahi dun mu ɗinnan mata ne sai na yi dariya wallahi in kuna da hankali da ka ce wannan dariyar ba fata ya nuna ta hauka ce irin dariyar da ya yi ta hauka ce in kuma lokacin da na faɗa na ce dun mu ɗinnan fa maza ne sai na ɓata rai wallahi ka tuna wani mahaukaci da kuka taɓa zama da shi wanda in yi magana ya ɓata rai gaskiya ne ce don mu dinnan maza ne sai na dake da ka tuno wani mahaukaci da kuka zauna da shi mai yawan dakewa in yayi magana in kuma dariya nayi zaka tuno wani mahaukaci da kuka zauna da shi wanda duk abin da aka yi sai yayi dariya haka kawai to kuma a zo a ce kowa Allah ne a'a kai wane ne in ka tambaye shi kai waye me sunanka ma ya ce kowa Allah ne kace me sunanka dai ga maka dai ga maka fa haka ne kowa Allah ne ni kace kowa Allah ne eh kafin ku ce kaje me sunanka ma ta ce maka sunana Jamilu a sunanka Jamilu kuma kace kowa Allah ne to Allah Allah ne Jamilu ma Allah ne ka tsaya a Jamilinka Allah ya sa muna tare to hankali wallahi tallahin Allah yake musulmi ma hankali ya gama ma komai kwanakin baya kwanakin baya dana a sabuwar tufi in an zo gaba da ake so a bashi tsoro kar yayi abu sai a ce kyankeso da kyankeso a gurin to shikenan stop kawai da an ce da kyankeso shikenan ya fasa in dai dai ji aka ce da kyankeso dai yo kwana wallahi wata rana da nayi saving din abun ya kasa fita a kwakwalwa ta ina tunowa ina kullun duran da nake dubo na littafin tauhidi na zo irin wannan guraren sai na tuno da shi idan ya zo dai buɗe ƙofa zai fita ba an hana ba ko sai aka manna kyankyaso sai yi kwana wata ran da ya zo tsiyaye kalla ya kalla sai yi ƙoƙarin taɓa shi ga ko yana motsi kawai taɓa sai ga ashe gawa ne kyankyasa kawai shi kenan ya wuce na ce ka ga ɗan mutsitsin yaro ya fi ɗirka ɗirkan mashirkai ba haka ba ne ba su gunkin shi fa kyankyasan ba shi ya ƙirƙiri kyankyasan ba ba shi ya halicci kyankyasan ya sassaƙa shi ba haka ne shi kuma wannan shi ya kyankyasa shi ya ƙera abun kuma ya zo yana bauta masa kai Allah ya ganar da mu sai suka ce to ma'anan as-samad yana nufin cikakke dan haka koda ga wata halitta ko wani abu da ake bauta masa to bai cika ba bai cancanci wannan bautar ba wasu kuma suka ce ma'anan al-samad din shine al-maqsudu fil hawa'ij ko bil hawa'ij wanda ake nufatan sa da biyan bukatu wanda ake nufatan sa da biyan bukatu na'am gudan nan fa bai fitowa Allah shi kadai ake nufata da biyan bukatu. Idan wannan ta samu a zuciya, akwai wani da zai ɗaga maka hankali akan wata bukata da kasa a gabanka? Akwai? Amma kuma a wane yanayi muke yanzu? Allahn kaɗai muke nufata da biyan bukatunmu? Ya zama duk wani ɗan adam da zai zama mun samu biyan bukata ta dalilinsa sababi ne mun tabbatar a zuciyarmu sababi ne amma ba shi bane mai biyan bukatun muna tare kuwa inda ake bambantawan kenan ta dalilin wane ne eh shine sababi amma waye kuma mai biyan wannan bukatar Allah ne kuma da za mu samu wannan surar kadai ta ishe mu rayuwa ta ishe mu duk duniya su taru su ce wallahi baka isa ba wallahi baki isa ba shi kuma sai Allah ya ce ka isa yaya ko suna kuka suna hawaye haka da su ga kana ta isa din kana ta su ce ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu in dai muna nan ba zai yiwu ba a'a wannan ba ma gani a yanayinmu na baya uba ne za a zo auren yarsa saboda wani dalili da baya so ya ce in an yi auren nan sai bayan raina yaya sai Allah ya ɗauke shi kuma sai a yi bayan ran nasa saboda Allah ya rubuta za a yi eh takarda ce zai ce wallahi in dai yana nan a ofis ɗin ba a isa ba ba za a yi ba sai Allah ya kau da shi sai a yi sai a isa sai a yi muna tare ko yana ofis ɗin ma Allah ya sa a yi wallahi shi ma irin wannan gabar ina tuna wata gaba da kwanakin baya muna makaranta aka yi wani darakta na ma'aikatarmu ya haɗu da wasu munafukai kun san kowane jagora yana da munafukansa eh na ce munafukai ne saboda munafukan a yadda muke faɗa kenan da hausa fa munafukai ake cewa duk sun tafi karatu ba da izinin mutane duk sun kaza duk sun kaza kawai duk yasa aka kira mu kowa sai dai ya dawo daga karatu ba za a je a yi karatun ba an tattafi duk ba rubuta ba releasing letter ba a yi kowa don haka ya je ya ƙara rubutowa sannan kuma aka binciki wasu sun kusa gama a basu su ƙara sa'an da ba su kusa ba kuma za a dawo za a yi waye muna dawowa akwai wani wanda ya ce shi bai samu zuwa baya aka yi ce ga zaman da aka yi ya ce yanzu za ku sake applying kenan na releasing letter an ce wallahi bai isa ba ya ce Allah an ce wallahi ba rami ni dai ba rami ba ya ce wallahi ba rai ba shi ba suka matsa sai an yi na ce kasan Allah in ce wallahi inda Allah na nan ba suna ce inda rabbana ba wahala ba in ce wallahi tallahi bara mu fasa karatun ba sai mu dan ba mu nemi admission ba da muka roki Allah in alkhairi ne Allah ka ba mu admission in ba alkhairi bane Allah karka ba mu ana wannan ana wannan ko a satin ya aka masa transfer sai aka dauke shi yaya kowa kuma duwanda suka tafi lokacin duk sun gama karatunsu kalau kuma ba ya ji ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to shi da shi da duk da suka haɗin kuma Allah ya ce zai yiwu sai da ya yiwu to haka ake so kowa ya samu aƙida a zuciyarsa kawai in dai kana nema ka nufatuwa Allah maɗaukakin sarki kawai in Allah ya ce da kai da kai in Allah ya ce za ka yi za ka yi ba za ka yi ba fa ka kwantar da hankalinka kawai ba za ka yi ba shi yasa as-samadu muka ce wata fassara shine ma'ana al-kamil cikakke shine wanda yake cikakken da babu tawaya a tsarin sa in yace abu kaza dai yiwu to shine isasshen da kada yake sa abin ya isa dan haka as-samadu huwa al-kamil fi ilmihi shine wanda yake cikakke a cikin ilimin sa haka kuma fi qudratihi cikin kudirarsa wanda in yace abu kaza zai yiwu to tabbas zai yiwu in ya kaddara abu kaza zai yiwu tabbas zai faru din haka kuma cikin hikimarsa Allah madaukakin sarki shine wanda yake cikakki dan Allah muna tare wasu kuma suka ce as-samadu Allahu as-samadu suka ce as-samadu din ne yana nufin aljawf ciki yana nufin me allazi la jawfa lahu wanda bai da ciki a tattare da shi su kuma me suke kokarin su kawo anan duk fa wanda kake jin ko yake jin ya isan nan a cikin jin isan nasa akan samu lokacin da zai ji yanzu kuma yunwa nake ji yaya zai ji gaskiya a jira dan je in ci abinci ko babu isa iya isa mulki iya mulki izza iya izza amma za a zo gabar da za a ce to ranka ya dade zai tafi break yanzu da a jira shi yana ina ya zagaya break zai je ya yi mai zai ba wa ciki haƙƙinsa ko a zo ana yi hankalinsa ma ya rabu biyu saboda mai yanzu fa baya gane ma me ake to sai suka ce as-samadu yani allazi la jawfa lahu saboda kar kai tunanin shi irin kar ku yi tunani su masu tambayar kar ku yi tunanin irin dan adam ne da za ku yi tunanin ma an yi shi da gold ko da zinare a wanda ma baya ci baya sha babu cikin da za a saka wa abin shan babu kuma cikin da za a saka wa abincin as-samadu allazi la jawfa lahu Allah ya sa muna tare yace saboda wannan ne ma ake cewa mala'iku samad su ma ana kiransu da wannan sunan samad saboda me babu ciki tare da su ba hanji ba inda za su kura abinci ko suna cin abinci la ya'kuluna wala yashrabun Allah ya datar da mu amma ainihin yadda malamai suka tafi aka fassara shine as-samadu al-masmudu ilayhi ko al-maqsudu ilayhi bil hawa'ij wanda ake nufatansa da biyan bukatu Allah ya ba mu ikon ɗabbaka wannan a aikace kaji duk abin da ya shiga ma duhu duk abin da ya zama ya tsaya maka ka nufaci Allah kawai Allah zai warware maka Allah zai warware amma idan aka samu akasin haka mutum zai taba gauniya sai shirka ta shigo lamarin ka buga ka buga a ce ai aje yana can wallahi wani malami aure kaza yankan wuka eh sai a kwashe ta aje ya karbi kudadanta ya ci banza in Allah ya sa abin da ya faru ya faru sai ta ɗauka aikinsa ne kuma ba aikinsa ba ne wallahi tallahi ba a yi wani malami ko wani mai addu'a da wai mai tsafi da wai tsafinsa zai sa wannan abin da ya faru kika ga ya faru shi ya sa abin ya faru sai dai dama yana tare da ƙaddara Allah ya rubuta abin zai faru ne ke kuma kika kasa kama Allah ɗin kika nufi wajen wani Allah Allah ya fahimtar da mu Allah ya ba mu ikon nufatarsa da bukatunmu Allahu samad yace lam yalid wa lam yulad lam yalid Allah bai haifa ba ina ma'anar haka lam yatakhidh walada me ya faru kaga ana mayar da martani wa yahudawa da nasara wa qalatil yahudu uzayrun ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibn Allah su Yahuda suka ce Uzairu dan waye mun yadda da haka a'a me yasa shi Allah lam yalid wa lam yulad lam yalid bai haifa ba dan haka Allah bai haifa ba ba shi da da wa lam yulad kuma ba a haife shi ba ba shi da uba kenan kaga can sun ce Uzairu ibn Allah su kuma suka ce Nasaral to duk kenan an yi kwandemin maganarsu me yasa a ɓangaren Allah maɗaukakin sarki tawaya ce ka siffanta Allah da cewar yana da ɗa yana da me? Allah ya mun fahimci haka idan idan aka ce Allah ya baka ɗa ai muna ganin masu ‘ya'ya me yasa ake ƙoƙarin tarbiyyar ‘ya'ya me yasa mutum yake ƙoƙarin ya ɗebi yaransa ya kai su makaranta su yi karatun zamani su yi na addini ya koya masu neman sana'a saboda nan gaba shi ma idan ya girma ya zo su yi mai to kaga in ka ce Allah na da ɗashi kenan yana da buƙatuwa zuwa ga 'ya'yan nan gaba mun fahimci gaban nan kuwa wata ran na hannuna mai ka faɗa mun fito a masallaci da ɗaya daga cikin 'ya'yana muna fitowa sai sauri sai ya ɗauko takalmina a kan ƙarfin masallacinmu na shugaba sai ya samun a ƙasa sai na je wance oke kaifa naka ya kai wannan matakin ya ce a'a bai kai ba an fahimci gaban nan kuwa me ya mun ya taimake ni ya ɗauko min takalmina ya samun har na ji daɗin abin har nake tsokanar mai nake alfahari da shi nake tsokanar wani na hannu na mai kafaɗa saboda lokacin da ya aure ne yake jin su ma fa yanzu sun yi auren dan ce to yanzu yaya su ba na kan sun kai su ma haka kaga wannan ni ta bangare na samun dan menene har alfahari nake da shi saboda yayi me ya taimake ni to a ta bangaren Allah shi kuma bai da wannan bukata dan haka a bangaren Allah ta waya ne kai kuma a bangaren ka a ce baka haifa ba baka haifa ba na'am kamala ce an haife shi shi ya ƙi haifa bai da kishi gashi cikin mutane na a ba da kai nake ba fa wanda su kalmomi na tuno na walam yulad ba a haife shi ba da zaran na zo ina ce ni da kuka gani fa ban da baba za a ce dan me a hausa me muke faɗa dan shege ne kaga rashin baba menene tawaya ce a wajen dan adam ce ni da kuke gani ban da baba ko kuma ban da ɗa abun alfahari ne ba ka da ɗa eh mu ce katon zoge kenan ban da baba mu ce a katon ɗan shege kenan eh to a ɓangaren ubangiji ta'ala kuma shi kuma hakan shi ne tawayon shi ne na ƙasa Allah ya sa muna tare lam yalid wa lam yulad dan haka kar ma su ƙara hararo tunanin shi Allah nan yana kama da dan adam yana da bukatuwa zuwa ga dan adam ya haifa yayi aure ya haifa ko kuma haifuwarsa aka yi sai Allah ya kore musu wannan wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani tsara a ci wani tsaran Allah ne sa'an wani ne wani tamkar wani ne ha baya cikin wani lokacin abin da yake faranta mutum rai a zo a ce ai sa'an su wani ne yaya idan aka kwatanta ka da wani babba me yake nunawa baka taba jin wani ya zo yana ce ha wallahi ai dan tare muka yi firamare an ce ciyaman ɗin garin su wani ne yanzu ko kuma gwamna ya zo ko dipiti gwamna yau ne ce wallahi tare muka yi primary ko kuma tare muka yi secondary tsaransa ne kenan a secondary ko tsaransa ne a primary wannan yana nuna me shi a ce tsaransa ne abun me abun alfahari ne haka ne abun yabo ne to a gefen Allah madaukakin sarki kuma wannan na kasu ce ta waya ce dan haka walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tsara gare shi ba shi da tsara ba shi da wani tamka Allah ya sa muna tare a ce ga wani can shi ne sarkin garinku ko shi ne gwamnan garin ko jihar ko shi ne ciyaman ɗin garin sai a ce ai suna wani suna kama da ciyaman yaya bakin ciki da aka ji kamar su ɗaya da sarkin garinsu bakin ciki da aka ji abun ya ma daɗi to shi Allah kuma babu wannan a ce ga wani kama da Allah ko tsa laisa ka mithlihi wa huwa sami'ul basir suratul ikhlas wannan fa a takeice malam yace wa ma wasafa bihi nafsa
gwamnati ta hararo na cewa da abin bautawa sai Allah to ai ba su suna da kokarin mulki wanda ta rufa to ai a wannan zamanin nan ma da wanda kunki ba wasu kuma duk ran kaza suna tafiya wani wuri suna bauta sun ce ko suna bautar Allah ne kuma wasu ce ba a matsayin Allah na da wasu sun ce tare da Isa Allah ne
wani abun bauta daga sai Allah kuma ga wasu can suna bauta annabi Isa ga wasu can suna bauta wa rana wasu suna bauta wa kaza har fa da masu bauta wa saniya muna tare kuwa shine sai aka ce bi haqqin da gaskiya ko bisa cancanta kenan koda kaga wasu kullum ba ma sai sati-sati ba kullum suna zuwa wani guri su bauta wa wani annabi ko wani to ba bisa ya cancanci a bauta masa ba ne ba sai don hankalinsu ne akwai tasgaro akwai cutar kanjamo da ta shiga ta gurguza hankalin ta karya garkuwar hankalin ya zama baya aiki ya tashi ya expire hankalin nasu shi yasa ya suka ga wannan annabin Allah shi ma ya kamata su bauta masa dan Allah muna tare eh da ka iya gani gashi can suna bauta masa to amma hankalinsu ne da matsala a kwakwalwar akwai matsala ne shi yasa ya suka ɗauka shi ma ya cancanci a bauta masa amma wanda ya cancanci a bauta masa Allahu la ilaha illa huwa to akwai masu fassarar wai la Allahu dinnan la ilaha illa Allah dinnan a la mawjuda illa Allah la mawjuda wannan ita ce fitinar da yanzu ta shigo kuma har ningi ta shigo har ina wai an ce la ilaha illallah bi ma'ana la mawjuda babu wani samamman abu sai Allah don haka duk abin da ka gani an same shi to Allah ne kawai mun gano dalilin fasarar da suka sami kowa Allah ne kowa Allah ne ina baka baka nan eh to baka nan amma an ganka an same ka to ba wani abu da ake iya samu a ganshi sai Allah to kai din ma ka zama Allah shi ma da yake maganar ya zama Allah wallahi memory na matsala ya samu da na yi ajiyar wannan gurin da na tsaya kullum nake kalla inke mamaki mutane irinmu wasu sun girme ni wasu suna ƙasa da ni aka yi da'ira ana waka Allah Allah ne kowa ma Allah ne shi ma mai maganar Allah ne su ma masu amshin su ma mai Allah ne wallahi tallahi wannan fitinar kuma ta shigo me ya jawo musu kuskuren fahimtar ma'anar la ilaha illallah sai suka ce la mawjuda illallah ba wani abu da yake saman me sai Allah na haka su aurensu kana zaune sai akuya ta zo ta gifta a gabanka an same ta eh to Allah ce oke ba ku san da wannan ba sun zo ningi fa a waccar unguwar yanzu haka akwai su ranan wani dan unguwar yana ce mana wallahi sun kai mutum tara yanzu a unguwar daga cikin illar ya ce akwai wanda matan aure ce ko auro ta aka yi ko zuwa ta yi a unguwar aƙidar ce da ita kuma sai Allah ya wata jarabawa da abubuwa a tare da ita abubuwa na zuba aljihu sai tana aiki da wannan wajen barbaran mata kawai ka sanna daga cikin jarabawarmu a yau kuɗi mun zama bayan kuɗi eh kuɗi inda da kuɗi to mutum ba abin da ba zai ba a yau ha ƙarya ne wai ƙarya ne ai ba a ɗaukan wuka a yanka mutum akan kuɗi wanda suka zo za su kama wane su je sai an kawo musu mai ƙura'ani izu 60 su sake shi sai an gina musu masallaci su sake shi me ruwa mai sanyi ok ina ce fiya wata kudi in ba a kawo ba su yi mai kudi wanda zai tsallaka gidan wane me ya tsallaka nema kudi wanda zai je abin da mutum a makabarta ya zaro shi ya yanki wani bangare nasa me yake zuwa a masa na'am ok ina ce kawai ya haddace ƙur'ani ne burinsa to sai tana amfani da wannan damar su ma kuma haka take ta faruwa mazan an ce wajen mutum tara yanzu a unguwar duk sun karɓi wannan da'awar kowa ma Allah ne Allah ya tsare mu don haka fassara mafi inganci ko wadda take ta daidai ita ce la ma'buda bi haqqin illa Allah Allahu la ilaha illa hu Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi alhayyul qayyum alhayyul yace wanda yake rayayye rayayye ba ma'ana alhayyu rayayye mu kalli gurin nan alhayyul qayyum wanda yake rayayye kuma alqayyum tsayayye suka ce tsayayye kuma yakan ɗauki ma'ana biyu shi a ƙashin kansa tsayayye sannan kuma mai tsayuwa da gudanar da al'amuran bayansa ba wanda ya mallaki wannan siffar sai Allah ko da wani kaga ya mallaka to aran siffar aka bashi ko aran dama aka bashi wanda kuma take cike da gajiyawa a ciki amma Allah shi ne wanda a ƙashin kansa yake tsayayye kuma mai tsaye da al'amuran bayansa za mu tashi a nan gabar fa da an ce karfe nawa ne tashin ne bakwai da wani abu ko sai gashi takwas ta yi ba mu sani ba da mu yi haƙuri mu tashi akan ayan nan ko salon karatun da mu canza wanne ne muna fassarawa ko mu iba mu fassara mu iba da yawa mu sauke aiki baran ba mu sauke da wuri fa Allah albarkaci abin da muka karanta akwai matsala? akwai tambaya akwai matsala? na na ji yauwa ɗaya daga cikin ya ce darasin baya ɗaya daga cikin sharaɗin ɗaya daga cikin sharaɗin tambaya inda a darasin baya ne don a tabbatar mun hada cewa ake kawai mutum haka da yi ya ce a darasin baya malam gaba ta kaza ɗin nan sai ya kawo ta ba sai an buɗe ba yanzu ka riƙe ta kawai kai makin ɗinta a haddato a haddato kawai darasin baya ne ba sai ka buɗe ba ba sai an yi mai ba sai an buɗe na ce wannan littafin duk inda ahalin sunna suke dan da karatun aji ne da gaske wallahi da kowa da a yi wanda bai haddan ba e kawai maka kawo maka da ku ne Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum